sai akwai nan gaba kuma ba zai mutu ba ba za a kashe shi ba wani ko ba zai gaji shi ba Allahu akbar azalan abada kenan eh Allahu akbar to wato manzo Allah ta gaya wa haka saboda shi darajarsa ta kai ubangiji ya magana da shi din wala yasihu an yakuna sifatul ismin to me kace a gaban wallahi qaddara sannan ubangijin da za mu tsarkake sunansa shine kaddara ya hukunta ma shi abin da ya so Allah shine mai hukunta abin da ya so ba abin da aka sa shi ba Allah ba a sa shi kaza a'a sai ya so iki ba a cewa an matsa wa Allah yi addu'a in addu'a za ka yi in dai ka ce ni lalle abin da zan roƙa sai Allah ya bani to ko ka shekara baka rinka bacci ba sai Allah ya so ne ba in ka ce ko lalle saboda nacin addu'an nan sai an bani wa ka matsa Allah kenan shi ba a matsa masa sai abin da ya so yake aikatawa hadin la yafa'alu ma yafa'al ba a tambayar Allah abin da yayi a ce Allah me yasa kai kaza me yasa baka kaza ba wane mutum wa mun saluna amma bawan Allah duk abin da ya sai an caji ubangiji shine kaddara wanda ya hukunta masa abin da ya so fa hada ya shiryar da wanda ya so ila ma kaddara hu bisa abin da ya hukunta shi kuma mai khairin au sharri ko akan alheri ko akan sharri kuma inda duk Allah ya halicci mutum ya ɗora shi a kai to dole nan zai bi Allahu akbar shine wato aka ce arshada ma qaddarahu li masalihi Allah sai ka ga ya shiryar da wanda ya hukunta shi saboda dama ya kyautata aikinsa fa dal insan sai shiryar da mutum wadallahu ya nuna masa ala sabilil khair wa sharri idan kuma sharri zai Allah ne zai fitta shi daga cikin alheri dole kuma ya aikata sharri ko dan waye shi komai darajar iyayensa kuma in Allah ya hukunta shi lalatacce ne darajar iyayen ba za ta mara amfani ba sai kafi cewa Allah kamar su kan ana iyayensa annabi ne ka ga kafirci suka yi har suka mutu Allah ya kiyaye mu eh Allahu akbar to me kace wallahi akhrajan mar'a sarkin da za a tsarkake sunansa kenan wanda a farajal mar'a ya fitar da gurin da za a yi kiwo sai ka samu daji gashi nan babu gidan mutum ɗaya ko makiyayi ko manomi ko da mai saye da sayarwa daji ne mil dubu mala sai ka samu itace ya fi iri dubu iri daban-daban mai ƙaya mai zaƙi da mai barci da mai ɗaci da mai garɗi ga ciyawa iri daban-daban wacce kaya ɗayan an ka gari sai a sayar naira goma ga tunan a jeji kururu sai dabbar daji ta ci a yi ruwa a garin misalin ruwan wata wata bakwai za a yi musu wata uku a huta wani gun ma ruwan wata goma ake wata biyu ne hutu dajin Allah ne ba gidan kowa a garin ku da kuke saban Allah ku sai a yi muku ruwa na wata uku a ɗauki ruwan kaga Allah ne aikata yadda su kenan da yadda ake so ne ba yadda Allah ya so bane ai ruwa sai a yawan tashi a inda mutane suke dan su noma su samu dukkan amfani to yanzu haka in ka je dajin kurmi ka ga ruwan da ake in ka zo karkarar da ake noma ko bai su ba a yi to Allah mai aikata abin da ya so kenan Allahu akbar ba a yi masa tilas eh to ne kace ciyawan nan da ake kiwo a daji ta kore ta kore ta kyau bayan sun ci koriya su dabbobin dajin sun ci sun ci malam yayin da za ta gese su kasa ci sai Allah ya busar da ita kuma sai ta zama bushashiya raf sai su koma suna cin bushashiya kuma sun manta da jimbayan nan suna marmarin wannan busheshiyar suna ci suna ci dan watanni kaɗan taso mai sassu sai Allah ya karuwa sai a narkar da wannan fito da wata sabuwa kuma banda Allah yake wannan irin aiki dabbobin nan ba sa bashi ko kwabo to in kun ce ku ai muku ruwa a ba ku kuɗi a ba ku lafiya a ba ku abin shuka a ba ku ƴaƴan itatuwa saboda sallah da azumi da karatu to waɗancan dabbobin kuma fa ga su can Allah ya nemi musu ba sa komai din shine yake ba su ga kuma ya kiyaye su ba abin da zai dame su in kun ce ku a nan allura yake muku kullum zuru-zuru da ku da matanku kuna yawo asibiti mata sun fasa addinin Allah saboda su wai da mace ta samu ciki wata daya sai mijinta ya ce to ai shi kenan sai ki je likita ya auna miki to kai wa auna na uwarka ka shekara arba'in nan da likita bai auna cikin mahaifiyarka sanda aka samu cikinka ba ga kanan kana ci kana sha ga lafiya kuma ka fi da likita ya auna kuma lafiya ka gani wajen yin addini an ga abin da nasara yake kullum sai mutum ya ce da matarsa ya tafi asibiti shi kenan ratsa wannan maza bi ta kasuwa je ki gaisa da wannan namiji munafuka kenan duk matar da za ta haɗu da namiji a hanya ta ce wani ina kwana wallahi munafuka ce na ruwanki da shi me haɗa shi da shi ina kwanan ina shi ma in ya santa ba da ikon ya magana da ita ya kyale ta sai ta je gida in yana son zumunci je su gaisa yanzu kaga ba haka ake ba yanzu mace adan da ba za ta yi a cikin gida ba ran da mijin ya ce jiki asibiti akwai zanen da bata taba daura ba nan za ta daura shi sai ado dama in ta san gobe zuwa asibiti yau da kunshi za ta kowa kafarta sai kunshi da safe sai ado sai sai sai ta duba jaka mai kyau ta riƙe ta tafi tana ya da hannu ta ɗauki zamanta ta ɗora ta kuma kowa ya ga daga baya daga gaba ga hoda ga gagar ta shafa ga kuma rigar nono ta sa fatan nan ta yi tukutu wai a gani a ce karama ce ko saboda kyan Allah ne fa wannan sannan zanan kuma ta tattara ta rata ya kafada ko ta ɗora ta wato kan gaba maza sun ga tarin tsumma da aka kunkunsa suna sha'awa in ta wuce kuma to bata rufe baya ba su ga kawawanta kuma yana jujjuyawa wai a sha'awar ta ga munafika abin da shedan dama yake gubi yake zama a jikin mace da ta gaba sai ya zauna akan nonunanta namiji in ya hango yana hange ka gani da ta wuce kuma in ya ga ta wuce ku sai shedan ya taso daga nan sai ya zauna akan duwawunta sai maza kuma nan suke dubawa wai ita ta tafi asibiti to ka ji mijin mata mai zuwa asibiti ka ji yadda matarka take ka ƙware wa duniya gyaɗa su cike nan ka ba ta ci ka ba ta sha ka kiwata ta ta tafi ta nuna maza wanda yake so ya mata magana su gaisa daga nan ya mata alheri ka gani yau da kullum tana zuwa kan ta haihu din nan sai ta saba da su in ta haihu uku shikenan ta zama yar kasuwa ko ina ta sani a kwararren garin Allah ya kiyaye mu da wannan shirin ai asibiti wajibi ne wato ya halatta musulmi ya je asibiti amma in yana da ciwo dama sunansa ɗakin magani mai ciwo ya ma bai tafi asibiti domin an ce garin da ba asibiti mutanen garin in ba asibiti a garin ku dukkan ku gaba ɗayan ciwo ya kama wani ciwon ya cutar da shi to kun shiga zunubi gaba ɗayan ku in ba likita a garin to ashe asibiti ya halatta amma an yi shigan mara lafiya ba dan kawai mace ta shirya kayanta ta ce ta tafi asibiti za ta je lalata ba kai mijin kuma ta ce kai musulmi ne ta ce ta tafiya ai zamani ne yanzu yanzu abin da zamani ya ta kai kayi to Allah kiyaye mu to dabbobi ga sunan a daji ka duba ka gani da su giwaye su zaki Allah ya ba su ci ya ba su sha ba likita a can jeji babu shi sun dogara da Allah Allah kuma ya isa musu mu kwanan da muka ce a mu ga hanyar da zamu bi na sare ya fi komai to a zauna ku cikin halaka duniya da lafiya matar ma in ta- Allah zai kiyaye mu to me kace Ubangiji ya ce abin nan wato da suka ci dabbobin nan in ya bushe Ubangiji ya diddige shi ya zama kamar yayi ya lalace a gurin sannan ya bullo musu da sabo kuma Allahu akbar kaji wato Ubangiji yana nuna irin hikimar da yake yi a daji yadda yake wa dabbobi hikima su ci abinci eh me kace Ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanu ƙur'uka da sannu zan karantar da kai ya Muhammadu zan karantar da kai alƙur'ani ka san shi ka san karatunsa a tilawa ka san fasararsa a ma'ana ka san lugarsa ya Muhammadu zan gaya maka manufarsa ka san kuma asiransa da kuma irin balagar alƙur'ani domin alƙur'ani ayan nan dubu shida da mai tan da goma sha hudu ba wacce ba ta maganin wani abu kowace ɗaya tana da maganin cuta tana kuma da jawo alheri sai dai wanda mutum bai sani ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna hadha alquran khudh ma fi'ta lima fi'ta a cikin wannan alquran ne riki ayar da kake so akan irin abin da kake bukata kuma kowane abu da ka sani na duniyar nan Allah ya kawo wanke wasu alqur'ani sai dai rashin sanin mutum in bai sani ba shi sa ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un sannan kuma ga wa rahmatul lil mu'minin Allah yace muna saukarwa alqur'ani nan abin da yake warkar da cuta kowace iri sannan kuma ya zama jin kai ga wanda ya bada gaskiya da shi ya zama hanyar aljanna to ubangiji yake zan sanar da kai alqur'ani ya muhammadu falatan sa sannan ba za ka manta ma ta karahu abin da karanta ba har abada Allahu akbar an ce abin da manzo Allah ya karanta alqur'ani bai taɓa manta ba malaika jibril bai taɓa zuwa zai gaya masa karatun alqur'ani sannan ya tambaye shi na jiya ce ban sani ba ko ya ce tunamin na jiya dama da ya zo sai ya dora gaban kawai na jiya ya zauna imma aya ɗaya goya mara jiyan imma aya goma imma aya ɗari ma ya koya masa dama in ya gama gaya masa in ya tafi wannan ya zauna guban ya zo sai a ɗora gaba haka suka riƙe abin da yasa aka zaunar da alƙur'anin ba a kawo shi sai ɗaya maza na haddace ba domin a nuna mana kar mu tashi neman haddasa mu ce lokaci guda za mu haddace dan haka aka riƙa kawowa kaɗan kaɗan har sai da ya kai shekara 23 tukuna shekara 23 sannan alqur'ani ya cika ya cika izu 60 din nan a nan duniya da kaɗan da kaɗan aka tara shi domin kai manemin alqur'ani ka bi shi sannu sannu sannan in kana yi kar ka ga dadewanka in ka ne ka ga da ta ki samuwa da wuri kar ka ce ba za ka samu ba kai dai rika yi ta ji manzo Allah ma shekara 23 yana yi Allahu akbar
إلا ما شاء الله إنه عزيز حكيم to za a karantar da kai abin da ba za ka manta ba alqur'ani in ji ubangiji illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so an tansaru bi nisbi tilawatihi idan Allah ya saukar da aya in ya so kuma ya ɗauke ayar ya kawo wata a maimakon ta in manzo Allah ya zo karatu sai ya ji ba wannan sai ya ji kuma ga wata wata ake bukata a gurin domin ana ɗauke ayar ka gani ko kuma a ɗauke hukuncin ayar tana nan a jirkita hukuncin ka gani wa kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance ya jaharu bil qira'ati yana bayyana karatun sa ma qira'ati jibrilu yayin da jibrilu yake masa karatu na alqur'ani shi ma yana karantawa dan kare manta kabun nisyan dan tsoron mantuwa faka annahu qila lahu la ta'jal biha kamar yanzu ubangiji da yace ta nukuru ka bala tausa kamar ya ce da annabi wato kar kai gaggawa mana da wannan karatun innaka la tausa ai ba za ka manta ba kyale shi in yayi ya tafi zaka zaka iya mai da na baya fala ta sa'abna ba suka bijari biha kar ka rika da kanka da kururu ta karatun a sarari saurara kawai jibril ya ta karatun in ya tafi kuma Allah ya ce na ba su ka kiyaye su kenan domin shi jibrilu shi ne yake koya manzo Allah karatun alqur'ani daga bakara hannafi shi ne biya manzon Allah sannan kuma bayan ya biya masa daga bakara hannafi ya manzo Allah ya haddace duk shekara in ta kama sai mala'ika jibril ya zo manzo Allah ya ce ka daɗa koya min alqur'ani jibril ya kama karatu daga bakara yana faɗa manzo Allah na faɗa sai sun kai hannatu a shekara guda baɗi ma in ta zo ya ce jibril zo ka daɗa karanta min alqur'ani ya zo yana karanta yana karanta sai sun je har ba- daga bakara hannatu shekarar ma da manzo Allah zai bar duniya tafi aljanna to ka bi suka da shekara kai yanzu wani kace ka haddace alqur'ani shike nan ka gama karatu ka je ka tsubulce a waje ɗaya ba za ka je kullum kai ta dawidi ba wataƙila ma tilawar ka iya baka iya karatun ba tilawar ka iya baka san yadda ake ba kowane harafi haƙƙinsa ba ka mai da karatun kamar waƙan maruƙa ka kama kai masa marire ta yadda ka ga dama sai ka ce waƙa warattilil qur'an tartila aka fi ku jera karatun alqur'ani jerawa sannu sannu ake karanta shi inna qira'atan nabi maddan karatun manzon Allah da alqur'ani jami haka alkur'ani yake so a jaki in za a karanta shi ne mai sa ya ratsa jikin mutum ya san kuma abin nan mai daraja ne amma ka kama ya ga ya ga ya ga ne wani ma yana gun bai ji abin da kake faɗa ba za ka karanta alkur'ani ba ka dai abin da ka ga dama kawai ba ka Allah yake ai ba dawidul qur'an fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam yujawidu fi kulli sanatin ku rika sabunta karatun alkur'ani a wajen malaman ku manzon Allah yana sabunta karatun a duk shekara gun mala'ika jibril sai mutum da yin karatun shi kenan wai ya haddace izu sittin sai zai tsuguna shi ma babban malami ne ba zuwa gun kowa bai san haƙƙin kowane baki yadda zai faɗe shi ba bai san makarijin hurufi ba kana ba jikin alqur'ani baka san ta inda ake fidda zarba baka san ta inda ake fidda zadi ba baka san ta inda ake fidda zaira ba baka san mafitar ta ba baka san mafitar sad ba baka san mafitar sun ba sai dai ka kama kai abin da ka ga dama baka san wanda ake yin ja mai tso da ja matsakaici ba baka san gunna ba baka san karamar gunna baka san tafhimi ba baka san tadalizi ba baka san tafiki ba kai dai kawai ka karanta alqur'ani ka haɗa sai ajiji wallahi mutum ya yi hankali da kansa a tafi a yi karatu alqur'ani maharijul huruf tsakanin wato harshen nan da ka gani da leɓe da tsakanin makogwaro a nan ake yin kira'a akwai tsakanin haƙoranka akwai inda za ka raba harshen ka fitar da ta a gurin akwai inda za ka raba harshen sai ka fitar da zadi a gurin akwai inda za ka raba ka fitar da zal akwai inda za ka raba ka fitar da zaira dukkan ma wato tsakanin harshe da haƙora a nan ne ake fitar da harfan alƙur'ani akwai wanda kuma za ka yi tsakanin kirjinka da maƙogwaranka kuma da cewa alƙur'ani bayan ya yi tilawa zai nemi waɗannan in bai yi su da farko ba bayan ka haɗa to ka yi ko da rabin sumuni ka je wajen malamin da ya san su ka rika ɗauka da kaɗan da kaɗan da kaɗan yadda za ka karanta alƙur'ani ka samu cikakken fa'idarsa gwargwadon sanin wannan maharajar hurufin wallahi gwargwadon aljanna makaranta a lafiya duk wanda isan makarijin hurufi yana karanta alqur'ani yana ba kowane harafi haƙƙinsa sama ike aljanna su sama take da wanda tilawa ko yi sani ratata to Allah ya shige mu jama'a alƙa yin karatu kar mutum ya ce na haddace alqur'ani yana gama karatu kenan a'a ka san yadda ake karanta shi tunda maza Allah da ya gama ba daina haƙi ba ba kuma daina karatu ya gun wanda ya koya mar ba to me kace wani ya siru ka hijiya
Ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ina wuce ubangiji din nan ta'ala ya alamu jara ya san abin da yake mabayyani abin da muka bayyana da faɗa da aikin mu Allah ya sani wa ma ya kafa da abin da muka boye wajen faɗa da wajen aikin mu Allah ya san su wani ya suruka Allah ya ce ya Muhammadu da sani za mu tafiyar da kai lil isra ga matafiya shari'a wacce take mai sauki Allah ya ce da sani zan tsora ka ya Muhammadu akan shari'a mafi sauki cikin shari'o'i duk shari'ar annabawan da suka wuce shari'ar annabi Muhammadu ta fi sauki sauki shari'ar nan ta annabi ta alqur'ani ta fi shari'ar dukkan annabawa sauki ta fi su kuma tausayi ba shari'a a duniya mai tausayi kamar shari'ar alqur'ani ba shari'a mai sanin daidai da maslaha kamar shari'ar tsora ta akan shari'a mafi sauki akan dukkan shari'a ka ga masu shari'a da taura idan fitsari dama ya taba rigar ko kashi ko giya ko mani abin da yake na jasa dai in ya taba rigar ka ba ka da ikon kai sallah Allah bai yarda da sallah rigar ba sai ka kama bakin gurin ka ɗauko ka ka yanke gurin ka jifar sannan Allah ya sallah da rigar ka gani sannan idan jikinka fitsari ko kashi ko najasa ko giya suka taba maka jikinka Allah ba zai yarda da ibadar ka ba sai ka ɗauko ingarin ko ka ka dinga kankara sai jini ya kullo a gurin shari'ar annabi fa in ruwa in alnajifa ta taba tufanka da kawanki Allah ya yarda ka ibada in a jikinka najifa taba da kawanki Allah ya yarda da ibada ka akwai saukin da yafi wannan shari'a mafi sauki ta alqur'ani duk shari'ar da ba da alqur'ani aka yi ta ba an cuci wani cikin waɗanda aka yi shari'a Allah ya shige mu to ولكن بعد الذكرى
ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakir ka dawwama akan wa'azi in bil qur'ani yi wa'azi amma fa in za ka yi wa'azin yi da alqur'ani ya muhammad shine yake gano halin mutane na da can da na yanzu da waɗanda za su zo gaba duk al'ummar da suke a bayan ƙasar nan daga zamanin annabi har tashiyar kiyama alqur'ani daidai da su daidai da aikin su ba wani zamani da zai zo ya saba da alqur'ani a ce yayi daban da alqur'ani za a tsago wani abu wanda ya daidai da zamanin sai alqur'ani shi ne kaɗai daidai da mutanen zamani da aikin mutanen zamani haka Allah yake kai wa'azi amma fa da alqur'ani za ka yi wa'azi to me kace فإن ذكر من يخشى
in nafa'ati zikira ka gani masalan fi sayazakkaru din nan idan wa'azin zai amfani waɗanda ake wa amfanin ai wa'azin wa illa an tanfa ko da ba zai amfani ba ai wa'azin in ana yadda da abin da ake faɗa da alkur'ani a kai wa'azi kar a fasa saboda ana yadda din nan idan ana yin wa'azin mutanen sun iya dafa ana yake ita wa'azin ne ai ta yin wa'azin ko da ba a yadda balle kuma in ana yadda amma da alkur'ani ji Allah Allahu akbar eh me kace ويظنه أن شقيا Mm. wato sayar da kan manyan sha idan abin yau da kullum ana yi ba a fasa ba a gajiya ba ba a kosa ba a ji tsoro ba Allah ce da sannu manyan shallaha wanda yake tsoron Allah sayar da kan watan sai wa'azantu in dai kullum ana yin wa'azin mai tsoron Allah tun da yadda ba wata ran kuma sai jikin su yi sanyi sai kuma yadda na barin kuma kullum yana jin ana ce haramun ne yau a ce haramun ne gobe a ce haramun tun da yadda ba wata ran sai yadda kuma to da aka Allah ya ce in ana yadda ayi wa'azin in ma ba a yadda ayi wa'azin Allahu akbar eh to me kake ويظنه أن شقيا
wato wa ya tajannabu ha zikira din nan shi wa'azin nan in ana yin sa yau da kullum masu jin wa'azin kuma suna sauraron sa to wa'azin nan zai nesantar da su daga tsiya wa'azin zai hana musu tsiya wanne ne tsiya shiga wuta shi ne tsiya dan mutum ya kwana ba kuɗi ba mutsiyaci ba ne mabukacin kuɗi ne kawai duk irin talaucin mutum a duniya in dai yana yin ibada to ba ba mutsiyaci ake sa ba sai a ce wane yana da talauci wato na bukatar kuɗi amma mutsiyaci wanda baya bauta Allah ya zama dan wuta shine mutsiyaci Allahu akbar to kaji ubangiji yace da sannu ita wa'azin nan wanda yake da can ba yarda da ita yana sako zai shiga wuta to in kullum ana yin wa'azi yana zuwa gun wa'azin da sannu kuma zai nisan cewa saban nan sai ga ya zama dan aljanna shi ko wanda yake tsinanne wanda Allah ya kaddara sai ya zauna a wutan ya tajannabu ha wato sai nesa kuma da wa'azin har yanzu in ya ji ana wa'azi dama a maimakon hanyar da zai bi sai ya canza hanya sai ya ce me nake ji ne sai a ce ai karatu alqur'ani ne sai ya sauya wani hanyar ba zai bi ta gun ba ko fa da ya zo ya ta mutanen annabi nuhu kawai ya dau ya daura wani sai lullube kai maza ya wuce kare ji to ka ga dai munafincin da zai yi ko kuma idan an jo an zo ana faɗa ya ce da Allah ku rabu da su in kuna da kaza kaza kaza ai sai ta soki wannan to ku da kuka je din kuna shirin yadda shi da bai je ba to dama bai je ba ban dai yadda ku ya ji kuna shirin yadda ya babbata abin to za ku yadda din Allah ya ce to mutiyaci kenan Allah ya kiyaye mu shi mutiyacin nan wanne ne to الذي يجعل النار to كبرياء kaji shine Allah ya ce zai kone shi da babbar wuta babban wuta ta lahira Allah ce sai na kona wanda yake nisantar gurin wa'azin alkur'ani duk wanda kullum ana wa'azi baya zuwa baya yadda Allah ce sai na kona shi da babbar wuta Allahu akbar a nan duniya Allah ya kona shi kaji da karamar wuta wato hiya nar duniya wutar duniya ita ce mutane su gaishe a banza duk wanda ka gaina sai alkur'ani a yau to jama'a musulmi sun laida shi kuma ka ga an kona shi da karamar wuta to bari ka ga karshen mutuwa sai mutu ba kalmar shahada ya haɗu da ka- babbar wutar kenan kuma ya zance cikin babbar wutar lahira saboda ya rena wa'azin alkur'ani na ba ku ba to me kace ثم لا يموت فيها ولا يحيا shi fa wanda yake tsinanne dan wuta din nan wanda a duniya aikinsa aikin bai san zuciya baya wa azantuwa baya zuwa gun wa'azi ya hana masu ji su ji ya hana masu yadda su yadda Allah ya ce in ya shiga babban wutan nan Allah ya sa shi a lahira la ya mutu fiya ba zai mutu ba a cikin wutar fa yasa in balle ya huta wala haya ba za a bashi daɗin rayuwa ba balle ya ji daɗi kuma ya rika shan iska a ciki har abada daga bakin ciki sai azaba su ne tare da shi Allah ya kiyaye mu ehe قد أفلح من تزكيها martaba ta wanda ya tsarkake imaninsa da Allah da manzan Allah da ranar tashiyar kiyama ya yarda da wazin alkur'ani to wannan mutum kadafa da ya samu babban rabo aljanna Allah ya bamu
وتبرم ربه وصليها
an shi ne wa zakara suma rabbihi wa zak- eh, ya ambaci sunan ubangijinsa shi wanda din nan ya tsarkake aikinsa da imaninsa kullum yana ambaton sunan ubangiji mukaddiran yana mai girmama ubangijin kuma بل تؤثرون الحياة الدنيا wato shi mukabbiran yana girma sunan ubangiji fa sallah sannan yana yin sallah guda biyar kullum akan wakatun su ba da kasala ba sannan kuma idan kari ya same shi ya dai- ya kai yadda zai kauce karamin kari da babban kari ka gani da hukusi da hadasi kenan ya kai yadda ake rabuwa da su Allahu akbar wa zalika min umuril akhirah wannan ku sanin imani da kyakkyawan aiki suna daga ayyukan lahira wa kufaru makkata kafiran maka yayin da aka saukar da wannan mu'rabuna anha sun kau da kai ba sa son ma su ji an ambaci lahira ha kafiran yanzu wani abin da yake hana shi zuwa wajen wa'azi zai ji ana cewa za a mutu da ya san ba za a gaishe mutuwa ba da sai iji shi mutuwan nan dai ita ce baya so saboda za ta raba shi da daɗin sa Allahu akbar eh me kace والآخرة خير وأبقيها har sun ba haka bane kafirai da munafukai tufiruna hayatar duniya sun zaɓi daɗin rayuwar duniya su aikata abin da suke so su faɗa abin da suke so shi suke so daɗin duniya ubangiji ya ce a amma kun zaɓi rubabban abu kun bar kyakkyawan abu wal akhiratu ba ku ganin ita lahira khairun ita ce mafiya alheri ne ai wanda ya samu aljanna ya fi wanda ya sarauce duniyar nan duk gaba ɗaya ya je lahira ya shiga wuta a duniya ka gama zamanin ka kana bara ana ba ka sadakar abinci da abin riga an yi maka ihu a hanya an mai da kai mahaukaci ka gama shekara ɗarin ka na rayuwa a wannan halin ka je lahira ka shiga aljanna ya fi wanda aka ce ya sarauce masharika da magariba ka gani ga na maruzu ai ka duba shad- eh, wannan eh, wa- eh, ada ka gani ka duba ada yadda ya ka duba shaddadu kuma dan ada wato shaddadu dan ada an ce daga masharika har magariba daga yamin har shimali shaddadu sai da ya sarauce ba mai sarauta ko da ta taku ACC a duniya saboda mulki da dukiyar da take duniya ta fice Allah ya bata hannunsa aka ce sai da yasa aka yi ma aljanna irin ta Allah ba abin da babu a ciki amma da bai yarda da Allah ba a nan duniya har mala'ika ya tace shi malam ya ɓadda shi daga nan aka danna ba tsaye da shi ba sai a wutar jahannama ashe mulkin duniya in ba imani aikin banza ne ka gani ka duba ka ga annabi isa dan maryam yayin da ya a duniya bai taba kyata guri an ce nan ɗakin annabi isa bane bai taba kyata gida an ce gidan annabi isa bane bai taba ajiye mata an ce matar annabi isa bane bari ya samu ɗana sa annabi isa an ce bai taba yin riga biyu ko mayafi biyu ko hula biyu ba annabi isa aka ce shimfiɗarsa da yake kwanciya da ita yake fata jikina ita ce shimfiɗata yake dantse na wannan shine kulona ka gani annabi isa ya ce tafin hannuna shine ƙwaryata shine akushina haka annabi isa yake gashin jikina yake shine rigata shine bargona haka yake yawo a duniya in ya sa wando wanda ya rufe mara al'aurarsa duk tsamman da ya samu sai ya haɗa a jikinsa ba ya ɗaukan komai daga buta sai sanda buta dan alwala da kama ruwa sanda saboda kore mutunci ko da zai doso shi in ya je wa'azi kuma ya dogara ya rika wa'azi haka ya gama zamanin sa a duniyar nan in ya danna ya gaba sai ya wata biyar bai sake dawowa ba sai nauta kuma ya arewa duniya yake wa yawo yahudawa ya nemi su wa'azi nasara ya nemi su majusi ya nemi su inda biyu ya je wa in ya je ya samu jama'a na cin abinci sai ya je ya zauna a waje ɗaya in kun ci kun gama sai ya zo ku ce ungo ba za ku iya sanin annabi isa bane saboda kamar ta ta canja da irin yadda kuke zaton sa sai ku ce bawan Allah kana son abinci ya ce ina so kun ci kun rage zo ku karba idan kuka miƙo masa ya miƙa muku tafin hannunsa idan ya miƙa sai ku ce in goma na ƙwanyar ko ku ce sai ce a ku zubo mu anan idan kuka juye masa ya dinga ci ya dinga ci bakin abin da ya ci ya shi inda dabbobi sai ya zuba musu in babu kuwa sai ya tona rami sai ya binne a gurin sai ya wuce gaba sai ya sake jin yunwa in tafiyar ta kai shi ya jinwa ba mutane masu cin abinci sai in ci ganyaye kowanne ya ce kushi kun ji rayuwar bayan Allah yadda suka yi ta kaga wannan talauci da wannan wahala ba su zama tauraya a wajensa ba ubangiji yana yabar sa alqur'ani daga bakara hannasu tana cin ana zancen annabi Isa da irin darajar da yake da ita sannan kuma ya tashi alkiyama su ne ulul azali annaba dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu manzanni ɗari uku da goma sha uku zaɓaɓɓu daga cikinsu guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan annaba ba ba su daraja wannan biyar din to annabi isa na ciki ashe wannan daraja ta bauta Allah ita ce daraja ba wai kullun duniya ka ga ake kan nawa da ne kan nawa da ne amma ka ga yana aikata tabaira baya kunya baya tsoro wallahi muke ya shiri mun dan wuta ne Allah ya ce tusiruna hayata duniya sun zaɓi daɗin duniya kawai ba ruwansu wannan halal ne wannan haramun ne a'a su zai su ji daɗi kawai amma ubangiji ya ce a gaya musu wallahi na ita lahira khairun ita ce mafi ficewa buka ita ce mafi wanzuwa a wajen daɗi kuma domin daɗin lahira in an samu ba yankewa ba irin na duniya bane a nan duniya in baka rasa abin saye ba ka rasa lafiya ko kuma a ɗauke ma Ka ga daɗin ya ƙare to lahira ba cuta ba mutuwa sannan kuma ba tsufa an dinga shan daɗin ba sai ba saiwa ba sallah ba azumi ba cewa ka tashi kai kaza sai abin da ka ga dama za ka shi sa Allah ce wannan daɗin shi ne mafi ci to me kace inna ma rasuluna
Allahu akbar ubangiji yace wannan kalmomi da ya- da ya faɗa yace wala wala khiratu khairun wa baqa nan ubangiji yace kadabla man tazakka da wala firatu farin wa bukatun nan Allah ce ya rubuta shi haka a cikin littattafan can Allah ba an farko ba alqur'ani kadai ba a cikin littattafan da aka saukar guda goma sha hudu sa'a taura su injila da littafin annabi ibrahim din nan duk ubangiji ya ce wanda ya tsarkake imanin sai bauta Allah ya ji tsoronsa ya bar saba Allah wannan mutum zai shiga aljanna Allah ya ce wanda ya zaɓi dun- daɗin duniya ya zama ɗan wuta wanda ya zaɓi lahira kuma ya zama ɗan aljanna ubangiji ya ce dukkan littafin da na saukar na saukar da wannan a cikinsa الله أكبر ورد يا مسكين حديث من قال صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر da Aba Zar Ligifari Bala, shi Aba Zar yake ba da labari yake da harsul masjida yake na shiga masallaci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yake wa Aba Zar inna lil masjidi tahiyatun yake ya Aba Zar ai masallaci akan gaishe shi fa qultu wa ma tahiyatu ya rasulullahi yace menene gaisuwar masallaci ya ma'aikin Allah bara rasa a tari yace kai rasa a biyu karka a huma da za ka rasa an su kai su kawai don gaisuwar masallaci a gani fa qultu ya rasulullah abazar yace ya ma'aikin Allah hal unza har anzala Allah alayka shay'an mimma kana fi sufi Ibrahim wa Musa yace yanzu ko ya Muhammadu a cikin abin da Allah ya saukar cikin littafin Musa da Ibrahim waɗanda ya aiko suka yi wa'azi da shi ya saukar ma dan wani abu kaɗan wanda yake irin na waɗancan littattafan na da قال يا أبا ذر sai manzo Allah ya aba zari ikra ka dabla man ta zakka wa zakara ma rabbi fa salla bal tusuluna hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi sufi al-ula sufi ibrahim wa musa yace karanta iyanan qultu ya rasulullah sai aba zari yace ya mai da aikin Allah fa mata na sufi musa yace ai wannan abin da ka karanta ayoyin ne ya rasulullah ba littattafan musa ka karanta mun ba kala sai yace kanat ibran kulluha ka gani sai ce ai ita littafin annabi Musa da Ibrahimci aka rika yin su ko ku wannan a taurar gaba ɗayanta abin lura ce ka gani ta yi izina ne da wannan ayoyin abin da aka faɗa a nan wato wannan ayar da aka faɗa daga kadamna manzara ta zuwa fi sufi Ibrahim Musa to Allah ya rubuta shi da irin wa'azi wanda ya dace da wannan ayar amma a cikin attaura kuma ya aka rubuta a taurar aka ce ajibtu liman ahsana bil mauti ubangiji yace abin mamaki ya tabbata ga wanda ya sakankance lalle ba zai dawoma a duniya ba zai mutu mutumin da ya san ubansa ya mutu uwarsa ta mutu